أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 26 kenan ko muna 26 ga watan rabi'il awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 24 ga watan 11 shekara ta 2019 miladiyya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wallafar babban malami sheikh uthman sheikh abdullahi bin fodi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta wasu daga cikin halayen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda malam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi wato tsananin mutane kunya sannan mafi tsananin mutane tawadu'u annabi sallallahu alaihi wasallam baya kafe mutum da kallo ko ya tsare mutum da ido annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana dinke takalminsa da kansa yana kuma dinke tufafinsa da kansa yana ta iyalansa hidimar gida yana amsa gayyata daga wanda yake babba da wanda yake kuma karami nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana karɓar kyauta kuma yana yin tukuici a kanta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana dubo wato talakawan marasa lafiya ko marasa lafiyan talakawa wanda babu wanda ya damu da su ba wanda ya damu da sun kwanta a asibiti ko suna jinya annabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiyar irin waɗannan talakawan ya je kuma ya duba su nabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa ainihin wato sahabbansa hidima da kansa nabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiyar duk waɗanda suka yanke ba sa zuwa wajensa daga cikin sahabbansa ya ji me ya faru har ma yakan tambayi wani daga cikin sahabbansa ko wanda ya ga ya kwana biyu bai zo ba ya ce Allah ya sa dai ba ni na ɓata maka rai ba ko wani daga cikin abokan zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya wato baya yadda a take masa baya ma'ana in yana tafiya to baya dam in su su uku ne mutum biyu su tsaya a bayansa shi yana gaba in har sun kai su uku to yana buɗa su ya shiga tsakiya su tafi tare sallallahu alaihi wasallam idan kuma da jama'a da yawa to yakan gabatar da wasu su wuce gaba shi kuma ya biyo baya ko kuma yana wasu suna gaba shi kuma yana tare da wasu wasu suna baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kawaicin mutane mafi balagar zance a cikin mutane ba tare da tsawaitawa ba nabi sallallahu alaihi wasallam mafi kyawun mutane bishara da farin ciki sannan babu wani abu da yake tayar da hankali cikin al'amuran duniya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya abin da ya samu na tufafi na halal yana kuma hawa abin hawan da ya samu wani lokaci ya hau doki wani lokaci ya hau raƙumi wani lokaci ya hau alfadari wani lokaci kuma ya hau jaki sallallahu alaihi wasallam kai wani lokaci ma za ka gan shi a ƙas yana tafiya da takalmi wani lokaci wani lokaci ba takalmi yakan je ya dubo marasa lafiya can ƙarshen madina ba takalmi sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son turare ba ya son ƙarni ko wari ko bashi ko hamami da makamantan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci tare da talakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama ma'abota falala da mutunci idan mutum mai mutunci ne ko wani babban mutum ne babba na shekaru ko babba na shugabanci ko na jagorancin al'umma to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ainihin wato girmama shi sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ainihin wato mu'amala da su ta hanyar kyautatawa zuwa gare su sana annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmamawa da mutunta yan uwansa na jini yana sadar da zumunci da su ba tare da yana fifita 'yan uwansa akan wanda ba su ba cikin abin da ya shafi haƙoƙin kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance baya yin jafa'i baya yin wauta baya yin abin da bai dace ba ga wani ko da wani ya yi masa ba daidai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan su ne kaɗan daga cikin halayen da a dunkule malam ya cunkushe su muka karanta a darasin da ya gabata da haka za mu tashi daga inda muka tsaya ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ya ƙabalu utizaral mu'tadir sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓar hanzarin wanda ya kawo masa hanzari walau fa'ala ma fa'ala ko da ya aikata dukkan abin da ya aikata sallallahu alaihi wasallam wannan ita ma wata sifa ce wani hali ne kyakkyawa daga cikin halin da yanzu da yawa mutane sun rasa mutane yanzu su suke lalubo ma laifi su rataya wa mutum a rataya wa mutum wato jakar tsaba don yan tsaki su dinga binsa bai ma yi ba sai an fito sai an sa shi ya fito yana ta barranta kansa ba ma wai ya yi din ya ce wallahi ba da gangan ne ba a ce a to ai dama haka muke zato a'a mutane ba karɓar uzuri ba tsayawa abin na a kawai mutane haka ma za a kawai ma wani zai zauna kawai kirkiri magana kawai ya lankaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya qabalu ya qabalu i'tizar al-mu'tazir yana karbar uzurin mai uzuri yana karbar hanzarin mai hanzari walau fa'ala ma fa'ala idan suka yi alkawari da wani bai zo ba idan ya zo ya na jira ka baka zo ba la ya ma'aikin Allah wani kaza ne ya faru ko rasuwa aka yi mana a makauta shine muka je ta'aziyya ko kaza kaza kaza annabi zai ce ba komai ba zai ce ka cika saba alkawari ka ganka ba mutumin kirki bane kai tun yaushe ka zaunar da ni a nan yanzu baka zo ba sai kaza kaza kuma ka zo kana gaya min wani uzuri na banza na wofi ko haka za ga mutane suna yi uzurin ma faɗa kake wai ana cewa ba uzurin gaske bane to ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam komai abin da ka aikata an kace ya rasulullah ga uzuri ka duba abin da ya faru ga waɗanda suka ki zuwa yakin yakin abin nan yakin tabuka sahabban nan cikin waɗanda da dama waɗanda suka ki zuwa wasu duk suka zo suka ba da uzurin su ya wannan ya ce wallahi ya rasulullah dana ne kaza kaza kaza wannan ya ce wallahi ya rasulullah lokacin da aka shirya za a tafi sai kuma matata kaza wannan ya ce ya rasulullah wallahi na shirya komai sai abin hawa na ya samu matsala dai ya karɓi uzurin su wayanda kawai Allah ta'ala ya ce karya karɓo uzurinsu su ne mutum nawa mutum uku mutum uku an fahimta so saboda kaga wannan yana nuna maka irin halin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da yawan mu yanzu sai dai kawai a baki amma ba ma koyi da wannan halin karɓar uzuri ko a gidajen mu za ka ga in mata da gangan ba wani nan kullun sai sai kin yi abu sai ki zo ki dinga cewa kaza kaza kaza zai ga ba karɓar uzuri haka yayanka kai kullun eh da an yi magana man ka manta kullun da an yi magana ka manta sai ga ba za a karɓi wannan uzurin ba haka abokan mu'amala ba ma karɓar uzurin junanmu mutum in ya ɗan yi wani tuntuɓe ko ya wani kuskure ga uzuri yana gabatarwa na dalilin da ya sa ya tuntuɓe ko ya yi jinkiri ko ya yi kuskuren amma ana tunkuɗe ana ba za a karɓa ba to kaji wannan ba halin ma'aikin Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam in har da gaske ne kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka dinga karɓar uzurin mutane shi yasa malamai suka ce kai ya kamata ka dinga nema mutane uzuri an fahimta suka ce almu'min yaltamisul ma'azir wai mumini shine wanda kullun yana nema maka uzuri kafin ma ka zo ka ce ce tunda wani kaga bai zo ba akwai dalili mun yi alkawari da shi amma kaga dai kai bisa al'ada tunda kaga bai zo ba ko dai abun hawansa ya samu matsala ko kuma akwai wata matsala a gida ko kuma dai akwai wani dalili kafin ma yanzu ya bada uzurin kai ne kake ta kirkiro dalilin da zaka bashi dan ka wanke shi mumini kenan an fahimta shi ko mu shi ko munafiki shine kullun tuntuban yake nema kana tuntuban sai ya kama nan ga dama gabar da yake nema kenan amma almu'min yaltamisul ma'azir wai mumini shi ke nema wa mutum uzuri an fahimta in kai in kai masa wani abu kawai shi zai zauna ya dinga cewa wani ba da saninsa ba ne ni na san yana sani ba zai ba wani kaza wani kaza shi zai ta abin nan ya ta faɗa wasu kirki naka wanda zai nuna cewa wannan abun ba da gangan kai ba la'alla kuma da gangan ɗin kai amma dai shi bisa ɗabi'a to ballantana kuma da kanka ka zo ka kawo uzurin ka gabatar da uzurin ka ce ga dalili ga dalili ga dalili shikenan sai ce to Allah kyauta da ka ji ka ji wannan sifar wa yaqbalu i'tizar al-mu'tazir annabi sallallahu alaihi wasallam yana karbar uzurin masu uzuri yana karbar hanzarin masu hanzari walau fa'ala ma fa'ala koda wanda ya bada uzurin nan fa ya aikata duk abin da ya aikata wuyata ce ya ma'aikin Allah wallahi abin da yasa kaza ya faru kaza ne ka duba ka duba Hadib ibn Abi Balta'a Hadib ibn Abi Balta'a sikirar din musulmi ya bayar Hadib bin Abi Balta'a sikirar din musulmi ya bayar wata mata za ta je maka ya bata liket cewa to su shirya fa za a kawo hari za a yi kaza za a yi kaza wahayi ya sauka aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam an fa bada liket annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina ali da wani cikin sahabbai yace abuwan mace aka ba sakon ya ce a bi ta kan hanya a karɓo takardar da aka bata wanda an bi ta kan hanya ma aka je ta ce ita ba wata takarda aka bubbuncika ba takarda aka duba kayanta ba takarda ɗaya sahabin ya ce to mu koma mu gaya ma'aikin Allah mun duba ba mu ga takardar da ake magana ba sai na ali ya ce manzan Allah ya ce mana akwai takarda ta ce ba takarda haka tsaya ka saurare ta wallahi ko ki fito da takarda ko mu yi miki kaza da kaza da kaza ta suka yi mata barazana sai ta ce a tsaya tsaya sai ta kwance kitsan ta kawai a cikin kitso ta fito da ita ta miƙa ana dawo da takardar ana zuwa sai a ga hadib ibnu abi balta'a shine ya bayar da liket din su sayyidina umar suka ce ai kawai ba mu umarni mu sare kansa munafiki ne munafiki ne kaza kaza kaza annabi ya ce a'a me yasa kai haka yace wallahi ma'aikin Allah su duk kowa na ga yana da yan uwa a maka za su kare ma dukiyarsa da kaza ni ko ba ni da kowa shine wai wannan dan likes din da na bayar dan yan abubuwa na da dukiyata da yan uwa na da na bari a can a kullum mun da su annabi ya ce ya je badara kyali ba komai amma wani yanda ka san shine algafuru bayani kake masa yana ba zai yafi ba ina fata an gane Allah ya kiyaye da haka wa ya kabalu i'tizaral mu'tazir yana daga cikin akhlaqul mustaba karbar uzuri haka sai ka koya kanka yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karbar me uzuri Allah ya ba mu iko karatun akwai dadi amma aikin shine jidali wa yamzahu nisa wasbiyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin raha da matansa da kuma kananan yara kaji a baya ma an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da fuskar shanu yana yin mumazaha yana yin raha da matansa ana zama wani lokaci su ba shi labarai ka duba hadisin ummu zar hadisin ummu zar in fa zama yayi zama sosai nana Aisha ce ta ba shi labarin wasu mata ne su su goma sha ɗaya kowace tana faɗar halin mijinta ba ce ya kai ni ba na san wannan shirman kawai kyale ne lallawa wani wani zancen kuma abin annabi ya zauna ya saurara ai wance ita kuma ta ce wa mijinta kaza wance ta ce wa mijinta kaza wance ta ce wa mijinta kaza daga karshe me ya faru har sai da aka je ta goma sha ɗayan ita ummu zar'in ana zuwa maganar ummu zar'in da ta gama kawo maganar ummu zar'in ta abin nan sai manzo Allah ce ni ma zan zama miki kaman abi zar'in li ummi zar'in sai dai ni kuma ba zan sake ki ba domin shi ƙarshe duk daɗin zaman shi abu zar'in ya saki matar ya saki ummu zar'in din haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama da iyalansa a yi hira kuma dole su yi hira irin wanda suka sani ita za su kawo ma da ko in dai ba gulma za su kawo ma ko cin naman wani ko kuma batanci ga wani ba dan hirarrakin su irin wanda suke kenan ta zo sai ka saurare ta wani lokaci ka zo da raha an fahimta haka yara annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raha da su ba zazzare musu ido yake ba ba tsawa yake wa yara ba ba kutuntuma abin nan wanda bai dace ba ake yi an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raha da yara wata rana akwai wani yaro yana annabi yana zuwa gidansu aba umair yana dan kanari ko tsuntsu haka da yake wasa da shi wata ran annabi ya je gidansa ya ganshi yayi tagumi yayi shiru ashe tsuntsunsa ne ya mutu annabi ya dinga masa barkwanci yana marraha yana ya aba umair ma fa'alan nugayr an fahimta ya aba umair ma fa'alan nugayr ka duba yadda jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam suke masa alhassan da husain makawu ya doki suke yi da wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi ruku'u ya tafi sujada irin abun nan na yara in ya tafi sujada kawai sai wani ya zo ya haye wuyan shi yasa wani lokaci sai ga ya dade bai dago daga sujada ba sai wanda yake kan wuyan nasa ko Hassan ko Hussein sai ya gaji ya sauka sannan sai a ji annabi ya dago sallallahu alaihi wasallam in kai ne ya yaro ya sha duka yana wuyan ma in kai kai kai dabara ya sauka zaka ji fa an dake shi kawai ya sauka ya kuka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin mumazaha yana yin raha da matansa kuma yana yin raha da yara an fahimta har da sauran akwai wata tsohuwa ma mun karanta hadisin wani lokaci can wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsofaffi ba za su shiga aljanna ba an fahimta kaga wannan raha ce ta kuka tana aka ce ya aka yi ta ce annabi ya ce tsohuwa ba ta shiga aljanna ba manzo Allah ya ce ai ai Allah ta'ala ce inna an sha'ana hunna in sha'a wa ja'alna hunna abkara uruban atraba shi nake nufi wala yaqulu illa haqqan shi yasa ko yayi raha to cikin rahar tasa baya fadar magana sai gaskiya duk abin da ya fada a cikin rahar da gaske ne ba zai kirkiri wani labari ko ya kirkiri wata raha da ba a yi ta ba babu ita kawai ya kirkiri wani abu da ba a yi shi ba ko ba haka yake ba kawai ya raha da shi baya ne duk da yana yin raha da mata yana yin raha da matansa yana yin raha da 'ya'ya da yara amma wala ya ƙulu illa haƙa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam baya faɗa sai gaskiya wayaran la'ibal mubah annabi sallallahu Alaihi wasallam yana kallon wasanni na halal da aka dan in akwai wani wasa na halal da shari'a ta halatta don kaje karka dinga ganin kamar ustazanci ne ko bin Allah ne kaki zuwa kallo in ana zuwa in ya halatta kaje ka kalla annabi yana kallo wata rana da sallah irin wasan da ake na sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam a farfajiyar masallacinsa wasu habashawa sun zo suna ta wasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya yana kallo suna ta irin wasa da mashi suna wasa da takubba irin nasu na wanda suke a kasar su annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallo dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yara la'iba yana kallon wasa almuba amma wasan da yake kallo na halal a ɗan yi tsera haka yana zama ya kalli irin wannan duk wani wasa wanda yake shari'a ta halatta shi ba na haram bane to kai ma a yanzu duk wani wasanni waɗanda suke na ɗauke kewa na raha na sa nishaɗi wanda shari'a ba ta hana su ba za ka iya kallo in ka kalla kuma ba za a ce maka kayi ba daidai ba ko ka saba wa Allah ko kuma irin hukuma kuna irin wannan sai ka ce annabawa ma suna yi an fahimta ballanta na kuma kai farar hula da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yara la'iba yana ganin wasanni almubah na halal wala yunkiru kuma baya inkari in ka ga inkari to abun ba kyau domin a wannan wasan har matarsa ummul mu'minin Aisha ta fito ita ma tana so ta kalla yace kina so ki kalla ta ce eh ce ki kallo kakka zama kakka zama kidahumun ustazu matarka a cikin gida ma sai ta sa hijabi da niqabi ko a ina mutum ya yi irin wannan karatun oho sai dai in gidan haya ne kuma irin irin irin irin wanda yake mai kamar sakatariyar local government din nan mata ne da yawa a ciki da mazaje barkatai an bayyanta amma dai da kai sai mata ka saboda Allah ka ce waye ta sa hijabi duk saboda haka tukati mutum ya ce ta sa hijabi har da niqabi a cikin gida ba wai fita lace ba an bayyanta da aka da sallah wani lokaci ka tafi guraren da ake abin nan kamar musamman kaga wannan sallar da ina jin akwai akwai wuraren da ina jin wajen wajen wajen nan hanyar abin nan su Dr. Abdulkadir Ismail kaga sun shirya wasanni da, mutane suka dinga zuwa da matansu guri mai tsafta malaman addini sosai suka je gurin kowa da matarsa wanda kuma yake wa hada hula sharika lahu shi ma dai je kalla haka duk za ga an je an an aka abun nan aka yi nishadi aka abun nan wannan su zo su yi wasanni iri kaza wannan a zuwa yi wasa saboda sallah an fahimta sa'atan fa sa'atan ya hanzala kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam ce rai dangin gora ne sa'atan fa sa'atan ya hanzala an fahimta da haka wayar la'ibal mubah wala yunkiru annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin wasa amma fa wasan na halal in dai shari'a ta ce mubahi ne to to ainihin annabi yana kallo wala yunkiruhu kuma baya yin inkarin wasan da ya zama mubahi inda dawa shi ba lada za a samu ba alaki ba mubahi ne neutral ko a bal to ban san bal a wani rukuni take kallon bal kenan ko a wani layi take yawa yawa akwai sharuɗa ita kuma to sharuɗan ne kaga sai in ta cika sai a bada fatawar bal to kaga shi ma gashi mai suna yan ballin ya ce ba a cika sharuɗa eh da ba irin taku ake kallo ba kuma wai ce wai su suna yin irin tasu ta da safa ta wasa jini ne ce ba irin ta kuma ai masu kallon ba irin ta suke kallo ba shi yasa ban bada misalin wani wasa ba saboda bal gaskiya sai an tsaya an yi bayani mai tsawo wala yartafi wa ala abidihi wa ima'i sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin girman kai da nuna isa ga bayinsa maza wa ima'ihi da bayinsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam baya jin kai ga bayinsa mazansu da matansu fi mada'amihi a wajen cin abincinsa wa masharabihi da abin shansa wa malbasihi da tufafinsa ma'ana wannan nau'in abincinsa irinsa bayan gidansa suke ci matansu da mazansu irin abin shansa shi suke sha tufafin da yake sa bai bambanta da irin nasu ba shine wala yartabi wa ala abidi baya nuna shi yana sama da bayansa da aka irin kayan da zai sa yaran da suke karkashin sa ba su isa samu annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo ba za ka iya bambance su ba in dai ta fuskar abin da ya sa ne da abin da bayansa suka sa da aka wala yartafi wa ala abidi baya dau nuna daukaka akan bayansa wa ima'ihi da kuyanginsa ko ainihin bayansa mata fi mada'ami a abincinsa ba zai zama ya zama shi daban kawai abincinsa da shi kaɗai ake masa abincinsa abin shansa daban ake yi sauran su su haɗa wani abu daban shi kuma a wani abu daban wala yamdi lahu waqtun ghayra amalin lillah sannan baya ɓata lokaci a abin da ba aikin Allah ba aw fi ma la budda minhu ko kuma cikin abin da babu makawa sai an yi shi min salahi nafsi na abin da ya shafi maslahar rayuwarsa in ba a haka ba haka samu annabi yana bata lokaci ba ko dai ka ganshi yana wani aikin alkhairi aikin ibada da zai samu lada dan Allah ko kuma ka same shi yana yin wani abu na maslaharsa ta duniya wanda zai zai na maslahar kansa amma haka kawai ya zauna shi ko kuma ka ganshi yana wani abu abun nan ba wani amfani a cikin duniyarsa sannan ba wani amfani da abun yake da shi a lahirarsa to ba za ga annabi yana bata lokaci a kansa ba da aka maganar lokaci shi ma sai ka zama kayi koyi da akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam game da lokutanka in kana da yara a matsayinka na basarake ko a matsayinka na mawadaci mai kuɗi ko a matsayinka na mai mulki to lallai ka yi ƙoƙarin koyi da akhlaqul mustafa game da yaran da suke ka masu gadi ne masu ba fulawa ruwa direbobin gidanka ne da kaza da kaza da duk wa'inda da masu wanke-wanke da masu yin girki mata to duk kaji akhlaqul mustafa game da wa'inda suke karkashinsa na bayi maza da mata sannan kuma kaji annabi sallallahu alaihi wasallam baya bata lokaci duk lokacin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wani abu ne dan maslahar lahira ko kuma wani abu yake yi dan maslahar duniya amma ba maslahar duniya ba maslahar lahira to baya bata lokacinsa akan wannan abu wala yamdi lahu waqtun lokaci baya wuce shi ghaira amalin lillah ba tare da yana wani aiki ba lillahi dan Allah aw fi ma la budda minhu ko kuma abin da ya zama babu makawa sai an yi shi min salahi nafsi na abin da ya shafi maslahar rayuwarsa kaga dole dan adam yana bukatar ya sana'a ya samu abin da zai ci ya sha ya ciyar da iyalansa da waɗanda suke karkashin sa to kaga wannan ainihin wato abu ne la budda minhu abu ne da ba makawa yana buƙatar yayi kaza yana buƙatar yayi kaza yana buƙatar ire-iren abubuwan da labudda minhu kamar dai abin da ya shafi abin neman abinci na rayuwa aga wannan abu ne da labudda minhu to za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai yana yin abin da yake na aiki ne lillah ko kuma abin da yake labudda min abin da babu makawa sai an yi shi min salahi nafsi wa yakhruju kathiran ila basatin ashabi yana fita sau da yawa zuwa gonakin sahabbansa fa ya akula minha ya ci daga amfanin gonar ta ɗiyiban liƙulubihim don daɗaɗa musu rai saboda duk lokacin da aka ce mutum babba ne to na karkashinsa suna so yanzu mutum a ce ka zo gidansa ya fito ma da ɗan ruwa a wata moɗa ta ji jiki ya ga ka karɓa ka sha akwai daɗi an yi sa'a ranar kana kawo ziyara gidan ɗan wake aka yi ko dambu an fahimta ya fito ya ga ka saki jiki ka ci dambun zai ji daɗi ya san kafi karfin dambu wane dambu amma gashi ya zo don karfafa zuciyar mutum saboda duk modaci duk talaka yana dan jin wani abu kamar shi ba mutum bane to sai ka zo kai a matsayinka na babba ko kai mawadaci ne ko kai mai mulki ne ko kai wani malami ne sai kuma wata mu'amala ta kawo ka gidansa sai ka kasa ki jiki ka abu nan zai ji daɗi a ransa malam har ya ci abinci a gidana alhaji wani wallahi da na kawo ranan ma ko ko aka yi a gidana kuma ya sha ko in wani mai mulki ne ya zo ta'aziyya ko ya zo kaza kaza aka fito da kosai ko aka fito da waina ko aka fito da kaza ko tuwo hacci yayi za ka dinga jin wani nau'i na me na daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kai ziyara yakan tafi gonakin sahabbansa yan lambunan su yan da suke kila akwai wani dan abinci a ciki ko wani kayan marmari ya je ya ci ba dan komai ba sai dan ya karfafa zuciyarsu ya sa musu farin ciki a ransu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam in Allah ya daga darajarka ya kai ka wani matsayi to ka dinga mu'amalantar na kasanka talakawa da suke kasanka ko waɗanda ba su kai ka ba mu'amalar da za su dinga jin daɗi su dinga jin cewa su ma mutane ne kuma ashe talaucin nan ba wani aibu bane wanda za su damu kansu a kansa tunda ba a rena su ba ba a nuna ba a su ba mutane bane cikakku annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban sa hawa hawa ne akwai muloniyoyi a ciki amma baya bambanci ya zo ya nuna cewa wannan ayi gidan wane ne don haka can zai dinga yawan zuwa ko kuma in hidimar gidan alhaji wane ta taso nan da nan za a gan shi ya zo amma sauran mabiyansa ko sauran talakawa da suke karkashinsa ko sauran almajiransa da kuma su ba masu kuɗi ba ne ko ba masu komai ba ne sai ka gayyace shi ki zuwa wani lokaci ya ce ya manta ko kuma ya ce a yi haƙuri akwai uzurrurruka gaskiya ba zan samu zuwa ba in lakcoci ne aka shirya gidan wasu manyan mutane inda za a bada abin nan sai ga mutum ya yi rawar jiki ya je amma in kuma guri ne wanda yake ganin ba wani muwalati ba alwujudu a gurin kuma sai ya bada uzuri an fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kharuju kathiran yana fita sau da yawa ila basati na ashabi ta wani da ake ba mu labari in almajiransa irin karatun zauren nan ne almajiransa wanda ya ba da kuɗi mai yawa irin almajirai ne irin karatun zaure to su a kowayen da dama wani adadi sun fi kowa ba da kuɗi da yawa kila saboda sun fi kowa wadata to karatun su na daban ne ko ka riga su zuwa ba ka riga zuwa ba dama da ya fito zai ce bismillawa ne yana wannan masu abin nan sannan akwai almutawassidun akwai kuma wanda da an zo kansu za a fara shiga bacci ana zuwa za ka ji kuma an kai gyaran murya ya farka ya dirawa mutum ya dinga fada ba a neman albarka kai dinga gyaran murya wadon malamin ka ya tashi daga bacci da haka ya rarraba da haka wayanda suke ba da kaso mai yawa su kam garau za a yi karatu cikin nishadi malam yana abin nan sannan kuma akwai almutawassidun su kuma almutawassidun su ma dai za su samu wani kaso na karatun amma ba kamar wayancan as-sabiqun al-awwaluna ba to sannan kuma akwai wayanda su kuma suna can mataki na ƙasa wanda da kansu kuma kila za ma iya ana ce lokaci ya ya addu'a kawai sai a tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kharuju kathiran ila basatin ashabi fa ya'kula minha tadiban liqulubihim kaji abin da yasa yake zuwa gonakin su tadiban liqulubihim sannan wala ya haqiru miskinan da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba wulakanta talaka ba saboda kawai mutum shi talaka ne manzon Allah ya wulakanta shi baya yi wala ya habu malikan kuma ba wani sarki ko wani mai mulki da yake makwar jini kaji sallallahu alaihi wasallam kudinka da kasaita ka baka isa ka cika mai ido ba yake gaya ma gaskiya ba kuma zai diran maka ba yayi maka kaca kaca saboda kai talaka ne annabi baya haka sallallahu alaihi wasallam shine wala ya haqiru miskinan baya wulakanta ainihin wato miskini wato talaka wala ya habu malikan sannan kuma ainihin wato baya ganin kwarjinin malikan wani aini mai mulki ya du'u hada wa hada ilallahi du'a'an wahidin an fahimta yana kiran wannan da wannan zuwa ga Allah kira iri ɗaya yanda zai zauna ya taimaka bayani a matsayinka na basara ke ko mai mulki ko wani babba da yake so ka karɓi musulunci ya taima bayani daki daki har ka fahimta to haka in ya ga wani talaka shi ma da yake zai shiga musulunci shi ma haka annabi yake makallan addini ya mai bayani daki daki har ya fahimta sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan da'awarsa ta kowa ce idan fatawa ka bugo masa matsayinka na wani alhaji zai tsaya ya saurare ka ta waya ne a'a zuwa kai wajensa zai baka lokaci ka yi bayanin fatawarka kuma ya iya fahimtarsa game da ya gamsar da kai ya baka amsa tambayarka haka in talaka shi ma zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da tambayarsa annabi yakan tsaya ya bashi lokaci ya bashi attention ɗinsa ya fahimci tambayar kuma ya bashi amsa har sai ya gamsu da haka da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowa da kowa ce ba ware wasu yake saboda su su su ne kawai ya ware su ya musu da wasu daban ko kuma a ware su a ce to wannan ajin masu kuɗi ko ajin manyan mutane daban ajin talakawa su ma daban haka ake haɗe sahabban su haka suke haɗe da masu kuɗin su da matsakaitan su da kuma talakawan su kuma ya tashi sako iri ɗaya da yake bayarwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana daga cikin akhlaqul mustafa iya mu'amala da mutane kowa kar ya ku mu'amala ya fahimci cewa kamar ka wulakanta shi iya mu'amala wannan abin da karatun yake nuna ake nan iya mu'amala an fahimta duk wanda kuka yi mu'amala da shi to ya fahimci ka ɗauke shi cikakken mutum ka girmama shi wala ya shi ahadan annabi sallallahu alaihi wasallam baya zagin kowa da aka kai da ka saba da zage-zage da ashariya to ka sani baka bin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam annabi baya zagin kowa shine wala yashtumu ahadan wala yu'ibu madja'an qat annabi bai taba aibata abun kwanciya ba da dai in yazo aka kawo maka keso sai ya kwanta akai an kawo maka tabarma sai ya kwanta akai in an kawo maka da duma ya kwanta akai in ma babu sai ya zaman sa a ƙasa sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ya kallafa muku ya ba ka shimfiɗa ba shi ba zai zauna a'a kawai ya zo an yi shimfiɗa zai zauna ba shimfiɗa zai zauna a ƙasa sallallahu alaihi wasallam ko ba ba za ka kamar yadda zamu karanta ba ka zo ka ga nan ne gurin zaman sa ba in ya zo ma yana zama ne inda guri ya tike in ya zo ya ga duk ga mutane sun zauna zai ta bullan sai ya je can karshe sai ya zauna sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan duk yana daga cikin akhlaqul mustafa simplicity saukin rayuwa ka ɗauki wannan salon za ka ji daɗi za ka ji wani nau'i na sa'ida da kwanciyar rai a ranka ka daina jin cewa kai wani na daban ne kai ɗauke ka mutum ne kai kusan mutane saki jiki kai mu'amala da mutane a matsayinka na mutum annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taɓa aibata wajen kishin gida ba kaf in farashulahu ittaja in ya zo guri sun masa shimfiɗa ya kishin gida kai wa illa in ba su yi masa wajjalasa alal ard ba ruwansa sai ya zama sa a ƙasa sallallahu alaihi wa sallam wa taja alaiha in kuma ya gaji da zaman a ƙasa kuma sai ganshi yake shingida a ƙasa da shimfiɗa ba zai ce ba ya so ba zai zauna a kai in ki shingida ta kama zai ki shingida a kai ba ta kallufanci a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma in ka kalla yanzu daga cikin abin da yake wahalhalun da muke ciki na rayuwa wannan ne ta kallufanci kallafa wa kai ni sai kaza ban da kaza ɗanki ya daɗe ki samu guri ki zauna da Allah an fahimta ko saboda haka ba ta kallufanci a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta kallufanci kwata-kwata mun karanta a satin da ya wuce ya hau a wancan karatun da muka yi ko kowane irin abu baya aibata abinci duk abin da ya samu na abincin yana so zai ci in baya so shi kenan ba zai aibata shi ba to ka ji abin da ya shafi shimfiɗa ma in ya zo guri an mashi shimfiɗa ga ma'aikin Allah ya zo ba fala ba sa wata ran da ya je gidansu Anas kakar Anas Mulaika ba ma abin zaman sai wata tsohuwar tabarma Anas ya ce ne maza na je na ɗauko ta muka ne karkaɗe ta na yayyafa mata ruwa saboda daɗewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya zauna a kanta kuma zai ya aka masa abinci dan a nuna ma gidan wannan mata ba gida bane na sarauta ko gida na mai kuɗi ko gida da aka kawo kayan alatu gayyatarsa ta yi ta shirya wani abinci kawai ya zo annabi ya zo ya ci ya ce umu fali usalli bikum ku tashi ma muku sallah akan wannan tabarmar sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana layyinan sannan manzo Allah ya kasance mai taushin hali ne layyinan ya afu yana yin afuwa wa yasfah yana kauda kai an yi din ya san an yi kawai zai kauda kai ya zo wuce an faɗa kuma ya ji kawai kauda kai yayi kamar bai ji ba wannan yana daga cikin kamala amma ba kamala bane duk abin da ka ji sai ka mai da martani duk abin da ka gani sai ka faɗa a'a ka gani kawai ka ɗauke kanka kana ka taho yara a ka ka yara suka bace suka gudu suka buya kakka nuna ka gansu ba haka zo kai kuma ka dinga ai na ganku na ganku na gan fito har da wani kai a ai cikin kamala tunda sun nuna kamar baka gansu ba to ka ce baka gansu ba an fahimta shine layyinan mai taushin hali ne mala mai saukin kai ne sannan ya afu yana yin afuwa an masa ba daidai ba yana afuwa wa yasfa yana kau da kai bai ma ce an yi masa ba ballan ya afuwa balle ya afuwa yasfa yana kau da kai yabda'u man laqiyahu bis salam yana farawa wanda ya hadu da shi da sallama ba zai jira ya ce ai shi ma'aikin Allah ne ai kaza kaza kaza don haka ku ya kamata ku faɗi ku gaishe shi a'a yana haɗuwa da kai shi zai fara ma sallama haka kake yana cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam shi yake duk wanda ya haɗu da shi shi yake fara ma sallama shine ma'ana yabda'u man laqiyahu bi salam yana farawa wanda ya haɗu da shi da sallama wa yusafihuhu kuma yana yin musafaha da shi ba warewa yake wasu wane sun isa a gaisa da su su wane kuma sai dai kawai noke kawai su yi masa haka ba su isa su miƙa hannu ba ba ko sun miƙa ma ba zai karɓa ba sallallahu alaihi wasallam yana yin musafaha da kowa wala yu'rafu majlisuhu ba a gane gurin zamansa min majalisa ashabi a guraren zaman sahabbansa a ce an ware wani tafkekiyar shimfiɗa da dadduma an sa wani fulo ko an sa da an gani cewa kuma duk a gaga kowa a gefe da gefe amma shi gurin ba wanda ya zauna a kai a ce da an zo wannan duk wanda ya zo ya gane nan ne gurinsa ba a gane gurin zamansa sallallahu alaihi wasallam domin duk wa'annan abubuwan shi ma kenan ballanta na kai kana shiga cikin irin wannan ya zama kai komai naka sai daban ne in an gayyace ka in ba a ce ga wani special gurin ka ba gurin manyan baki kawai ya fi mutum ya fushi ya fice ba a saman ba kujera ba wani ma an sa kujerar sai an sa kyalle ba a sa kyalle ba zai zauna ba wani ko an sa kyallen sai an sa sitika cewa sunansa ne shine nan shek wane ko doktor wane ko alhaji wane sannan zai zauna in kuka zo ba ku sa shi a haya tebul ba zai tsaya ba eh sai ana cewa guest of honor kaza kaza ga can a haya tebul ana faɗa yawwa yana gyara abin nan an fahimta ta wani da ake faɗa wani mawadaci aka ce dama an ka zo kuka zo neman taimako ko na addini ko na meye in ba ku zo da yan jarida ba wallahi ba zai bayar ba ana ba mu labarinsa sai kun zo da yan jarida in kuka zo da yan jarida sai an zo an haska shi kuma zai dinga shiga yana canjo kaya ana haska shi ya ce baka dauki nan ba ba ce yawa dan gyaggyara ya gyara sai kuma a tashi daga nan sai a koma wani bangare na gidan nasa can ma a dan dauka an fahimta wani lokaci yan jaridan ma da kyamarar nan suna dan gudu gudu din nan yawa to za ku zai ba ku kuɗi wala yu'rafu majlisuhu min majalis ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gane gurin zamansa da ya bambanta da gurin zaman sahabbansa li'annahu haythun tuhiya haythun tahabihi almajlis jalasa to wanda haka ɗabi'arsa take haka haka halayensa suke wani gurin zama za ku yi mai in ba kun yi ba zama zai ba domin shi ɗabi'arsa yana cikin akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam yana zama inda gurin zama ya tike da shi in ya taho kawai salamu alaikum kawai zai bi ina ne inda ba kawai zai je ya zauna da haka in ka ce ma ka tanadan masa nan kuma da mutane a gurin ba nan zai zauna ba zai zauna ne haithu intaha bihil majlis inda gurin zama ya kare da ba kowa a gurin jalasa shi nan ne gurin zamansa sallallahu alaihi wasallam wannan duk da za mu siffantu da wannan zai rage wa mutane girman kai da ji da isa da jin kamar su ba mutane ba ne kamar sauran mutane musamman masu mulki da ake gayyata su guraren tarurruka da manyan malamai da manyan mutane wannan yanayin guraren da za a ga an ware daban to sai mutum ya yaƙi zuciyarsa a kai in ba haka ban ka zauna kawai za ka dinga ganin ga sauran wasu an sassa musu kujerun roba wasu su kuma a ƙaƙƙasa ma suke a zaune wasu ma ko gurin zama ma ba su da mukami a tsaye suke a gurin to in baka yaƙi zuciyarka ba shaidan sai ya nemi ya yi maka illa a wannan gurin da haka wannan yana daga cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai bayu zuwa ga dagawa ko ji da isa ko girman kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam baya gurin wa aktharu julusihi ila alqibla mafi yawan zamansa yana kallon alqibla ne wa aktharu julusihi ila alqibla mafi yawan zamansa yana kallon alqibla ne wannan yayi daidai da tambayar wani bawan Allah jiya da ya tambaya cewa ina hukuncin miƙe kafa a kallon alqibla a cikin masallaci malamai sun ce ba komai wanda ma suka ce da komai sun ce makaruhi ne ko ba wani nassi suka kawo ba sheikh muhammad saleh ibn uthaymin da fauzanul fauzan da bin bas duk sun ce ba komai dan ka miƙe kafarka ko ko dai kila saboda shekaru ko saboda kafarka tana da larura ko kuma kawai ka gaji kaga bari ka dan miƙe kafar taka haka kuma sai ka miƙe kawai inda ma suka ce makaruhi ne sosai in ya zamanto qur'ani ne shi ma suka ce in a kusa da kai yake amma in shi ma ƙur'ani yana can nesa ka miƙe kafarka ba komai amma dan ka miƙe kafarka a masallaci kana kallon alƙibla ba wani abu sun ce ba wani karhanci babu wani laifi a kai dan babu wani nassi da ya nuna cewa kakka miƙe kafarka wannan duk dai san mutane yanda mutane suke san Allah suke san abubuwa na sha'air na addini alamomin addini shine sai a ga kaman ka muna da ladabi ka kalli alƙibla inda kake ka sallah kuma ka miƙar da kafa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta a masallaci har yana istilqa istilqa an ba ba mutane yakan kwanta ya daga kafar sama ɗaya ya dora akan ɗaya sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci da haka sun ce babu komai amma galibin zaman sa yakan fuskanci alqibla sallallahu alaihi wasallam wa yukrimu kulla dakhilin alai yana kuma girmama duk wanda ya shigo wajen sa a masallacin da aka ce ga wani ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai zo ya ga a manzon Allah ya yi makallan reni ko kallon da bai kamata ba sallallahu alaihi wasallam baya haka yana girmama duk wanda ya shigo wajensa wa yu'thiruhu bil bisadi wal wisada annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fifita wanda ya zo wajensa da shimfiɗa da ma matashi kana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam in shimfiɗa ba za ta isa ba ma ko biyu shi zai tura ma shimfiɗa ya sauka inda fulo ma na kishin gida sai ya baka yana fifita waɗanda suka shigo wajensa ta hanyar ba su shimfiɗa da kuma matashi fulo kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fahimta ba zai yiwu kawai ka zo kai kaɗai ga ka abdin mutane sun zube suna ƙasa mutum shi shi kaɗai akan kujera ka ni ma ko sauka ne abin da ya sa ni ma ya na ji karatun kamar da kai na nake ko amma ni na hau ne don kowa ya hango ni ko wa yu'thiruhu bil bisad wal wisada yana fifita wanda ya shigo wajensa bil bisad da shimfidar wal wisada da matashi ya bashi wa yu'tihi nasibahu bil bashasha kuma ya bashi rabansa na sakin fuska ba za ka shigo ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kicin kicin ya ba ya daura fuska ba sai dai wani munkari ka aikata na ba daidai ba yaga ka saba wa Allah to anan ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna bacin ransa amma in ba wannan ba ka shigo wajensa to zai baka gwargwadon abin da ya kamata ya baka na bushasha wato bishasha shine ko bashasha shine sakin fuska wa yu'dihi nasibahu yana bawa duk wanda ya shigo wajensa rabon da ya kamata ya samu bil bashashati na sakin fuska wa yukanna ashaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi sahabbansa alkunya Abu Bakrin ko Abu Huraira Abu kaza Abu Turab yana yi wa sahabbansa alkunya kai ma babu laifi a dinga yi wa mutane alkunya maimakon ka dinga kiran mutane gaya ba wasali wani aka kira shi ya ce ina alajin gaya haka ba alajin ma to ya je maka kaga ya kamata ce alajuwa na bisa al'adar malam bawuji kawai ya ji an cire gaba ya ce gaya haka an fahimta eh to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmama galibi mu a al'adar wasu wuraren za ga a kira ka da sunanka musamman ba wani abu bane amma a mu yanayin al'adar mu akwai wasu satin shekaru ko kuma satin wato wasu rukunin mutane da za ga an kira su haka ba a yi musu wani lakabi ko wani alkunya ba sai a ga ba a kyauta ba ko to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa sahabbansa alkunya an bayyanta abuwa ne ko ummu wance irin dai wannan shine alkunya a kira shi da sunan ɗansa misali a ce baban wani ko kuma babar wance wata rana har na aisha take cewa duk matanka kowa yana da alkunya ni kuma ba ni da alkunya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ki dinga yin alkunya da ɗanki abdullahi shi sa ake ce mata ummu abdullah an fahimta hadithi na biyar cikin arba'un nawawi ya kawo an aisha ta ummul mu'minin na ummu abdullah dan yayatta ne asma annabi ya ce ta dinga yin alkunya da shi an fahimta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa sahabbansa alkunya wa kana aba'adan nasi ghadban ya kasance mafi nisan mutane ta fuskar fushi da wahala in dai ba saba wa Allah aka yi ba da wuya ga fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙuri matuƙa wa kana aba'adan nasi ya kasance mafi nisantar mutane gazaban da fushi yana nesa da fushi a za ga an yi abubuwan da kila yanzu in yanzu ne sai duniya ta kusa tashi amma sai ga an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙura an shaƙe wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɗauki mataki ba an gaggaya masa magana bai ɗauki mataki ba sallallahu alaihi wasallam aba'adan nasi gazaban ya fi mutane nisa da fushi bai da fushi sallallahu alaihi wasallam inda yake fushi shine inda aka taba shari'a wa asra'ahum riba kuma shine mafi saurin mutane yarda in yayi fushin ma yayi fushin kuma can akwai sahabban da suka ce su sun dauka ila sai an saukar da aya akan su dan sun fahimci sun bata annabi amma bayan sun tafi kawai sai ga wani abu an kawo kawai sai ce a kai musu asra'un nasi rida yanzu nan zai nuna ya bai ji daɗi ba ya ransa ya ɓaci akan wani abu da kai amma daga nan kuma shine mafi gaggawan mutane yadda baya ruko shine ma'anarsa annabi baya ruko sallallahu alaihi wasallam ko wanda da kun ɓata da shi waya kama ya goge Allah dan ba mu lamba wani an fasan yadda kuke da shi ya ce ka kai ai ba ni da lambar kila yana dan kuna dan magana da shi har da shi ai tunda wata rana muka yi abun nan na share shi ni ke nan ne goge wayar sa kawai wani kuma kaje yana lissafa shekarun da ma suka suke gaba da wani yace ka san tun 2015 zaben nan da aka yi to tun ranar da aka yi kaza din nan wannan dai rigima daga gaban ban ƙara kula shi ni na rena kasuwa ko sautu ina bata ni kaza kaza kaza kaza kamar wata jarumta ko gwaninta ne wa asra'uhum rida shine mafi saurin mutane yarda da haka kenan ka koyi wannan ɗabi'un ka yi nesa da fushi kuma ka yi kusa da yarda ka daɗe in an yi abu ka dinga haɗewa kar ka yi fushin kuma in fushin ya zo da wani dalili ya sa ka yi fushin kuma ka yi saurin hucewa wa kana ar'afan nas bin nas ya kasance mafi tausayin mutane ga mutane duk wani mahaluki da yake da tausayi da jin kai bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar'afan nasi bin nas Allah ta'ala ma ya bashi wannan abin nan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim Allah ta'ala ya bashi wannan taken rauf ne ar'afan nasi bin nas shine mafi tausayin mutane dangane da sauran mutane wa amfa'an nasu bin nas linnas wa amfa'an nasu linnas shine mafi amfanar da mutane ga mutane mafi amfanarwar mutane ga mutane khairun nas manyan fa'un nas to babu wanda ya fi amfanar da mutane sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ɗabi'ar da zaka koya cikin akhlaqul mustafa anan ka zama duk inda ka tsinci kanka ka zama kai ne mafi amfanar da mutane a gurin dan an ce khairun nas manyan fa'un nas mafi alherin mutane wanda yake amfanar da mutane sa takalmi a kai ta islamiyya wa amfa'an nasilin nas da haka duk inda kawaye gari ka samu kanka a ungoku ka zama kai ne mafi amfanar da mutane a makaranta ka samu kanka a ajinku ka zama khairun nas manyan fa'un nas a kasuwa a layinku ka zama khairun nas manyan fa'un nas a ma'aikata kuwa ofis ɗinku ka zama khairun nas manyan fa'un nas domin wannan yana daga cikin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam shine amfa'un nasi linnas sallallahu alaihi wasallam wa amila ma'ahum biyadi fi hafaril khandaq annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki tare da sahabbansa da hannunsa a wajen tona gwalalo wajen haƙa wannan ramin na khandak gwalalo ko badala ko ganuwa da aka zagaye garin madina da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ba komawa ya gefe ya zama sahabbansa suke ta aikin ba a'a amila ma'ahum ya yi aikin tare da su biyadihi da hannunsa mai ɗaukaka fi hafril khandak wajen tona ramin gwalalo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ma aka zo sahabbai suna tonawa suka tarar da wani wani wata ƙasa mai tauri sun yi sun yi su fasata suka kasa suka zo suka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yace ina gatarin ana ba shi digar yana dukansa sau daya fasara kasiban ahayal haka ya zo a hadisin kawai sai gaji ya tarwatsa ya zama wato kaman yashi mai laushi ba ma wai kawai dutse wato kasar ta fashe ba a lugugui cewa ta kawai duka daya sallallahu alaihi wasallam wa idza qama min majlisi manzo Allah ya kasance idan ya tashi daga wajen zamansa qala yana cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafaratul majlis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka an fahimta ko ya kasance duk lokacin da zai tashi daga gurin zama to yana karanta kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai ka haddace kaka ce ayi sai gurin hira har gurin karatu yanzu mun tashi ka karanta duk gurin da ka zauna ko alheri kuka yi a gurin ka karanta kafaratul majlis wa kana da ainahu kathiratud dumu lokacin yayi ba wani dan mintuna da suka rage an kara to an ce lokaci yayi an kamar ba mu yi da yawa ba insha Allah sai mu tsaya nan a so mi wajen shafi biyu insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya fi mana subhanakallahumma bihamdika